إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka 'yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha biyu ga watan zulhijja hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da takwas ga watan shida shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha bakwai a cikin karatun littafin al'aqidatu tahawiyya na al'imamu abu ja'far ahmad ibn muhammad ibn salama al-tahawi Allah madaukakin sarki mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Raji Kwatas a nan cikin garin Bauchi darasinmu na baya mun tsaya kan lamba ta arba'in inda malam yake mana bayani akan ceto wadda Allah madaukakin sarki ya azurta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi inda Allah yake inda malam yake cewa washafa'atu allati dakharaha lahum haqqun kama ruwiya fil akhbar malam yake cewa kuma wato ceton da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tanadar mu al'umarsa wannan gaskiya ne kamar yadda aka rawaito a cikin hadisai masu tarin yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadda ke bayanin irin nau'ukan ceto da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai yi ga al'ummarsa kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane annabi yana da wata addu'a guda ɗaya da Allah kan bashi garanti garariyar addu'a cewa ka roƙa ma al'ummar ka kaza Allah maɗaukakin sarki kuma zai amsa ya basu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane annabi kuma ya riga ya roƙar ma al'ummarsa damar da aka bashi tun anan duniya ni kuma na tanadar da tawa addu'ar ina so ta zama ceto ga al'umma taron tashin alkiyama Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su mori wannan ceto to abin da ya kamata mu cika ce bayani dangane da ceto da shi shine abin da ya shafi wato istishfa'i da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko waninsa a nan duniya ma'ana shine tunda mun ji annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto ranar tashin alkiyama zai ceci mutane zai ceci bayin Allah wasu sun cancanci su shiga wuta manzo Allah zai yi ceto ya roƙan musu Allah alfarma a fasa kai su wuta wasu kuma sun shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto ya roƙi Allah a fito da su daga cikin wuta wasu kuma sun mutu akan kafirci amma annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu ceto a sassauta musu azabar da za su dawwama a cikin wutan to za a sassauta musu azaba to ina hukuncin kuma neman agaji na farko kenan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan duniya na biyu kuma ina hukuncin roƙon Allah da sunan cewa ina so ka yi min alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine isti'ana da istighatha da kuma istishfa'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko dai shine da yawan mutane suna rudewa dangane da abin da ya shafi istighatha ko isti'ana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam neman ceto neman taimako a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a nan duniya inda galibin mutane ke rudewa shine tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto a lahira to kenan ya halatta a nema taimakonsa ko agajinsa a nan duniya tunda zai yi ceto a lahira muna fahimta ku har wasu rude cewa in mutum ya ce a nan duniya in ya shiga damuwa yana roƙon taimako ne daga wajen Allah kaɗai baya cewa annabi ka taimake ni to sai su rude kan cewa to ai kowa cikin taimakon annabi yake aljanna ma ba za ka shiga ba sai da taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan rudaddin mutane kenan a nan duniya na farko ba a neman taimako a wajen kowa akan haƙƙin da ya shafi haƙƙin Allah shi kadai in ba a wajen Allah ba Allah shi kadai ake neman taimakonsa akan haƙƙin da ya shafi haƙƙinsa shi shi kadai ba a neman taimakon wani wadda ba Allah ba akan wannan babi wannan shine ma'anar abin da muke karantawa kullun so goma sha bakwai a adadin rakawo'in sallolinmu na farilla da cewa iyaka na abudu wa iyaka na sta'in wannan shine abin da kullum muke karantawa cewa Allah kai kadai muke neman taimako a wajenka kuma kai kadai ne ma za mu bauta maka a nan malamai suka ce Allah ya kai makura wajen togace neman taimako a wajen wani da kuma bauta ma wani in ba Allah ba da ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu Allah bai ce na abuduka wa nasta'inuka ba Allah bai ce kai Allah wato ya ubangiji za mu nema taimakonka kuma za mu bauta maka ba in an faɗa haka mai yiwuwa kuma wani ya samu shigowa za mu nema taimako a wajenka kai kaɗai Allah za mu bauta maka kai kaɗai Allah yana da bambanci da za mu bauta maka Allah za mu nema taimakonka Allah don in mun ce Allah muna neman taimakonka muna bauta maka haka aka tsaya to babu mamaki kana bauta ma Allah kuma kana haɗawa da bautan wani kana neman taimako a wajen Allah kana haɗawa da neman taimako a wajen wani amma sai ce iyaka ya fara gabatar da toga cewa kai kaɗai duk wani wanda ba kai ba mun zubar da shi na abudu za mu bauta maka kai kaɗai wa iyaka kai kadai nasta'inu za mu nemi taimakonka duk wani wanda ba kai ba bayi da haƙƙin mu bauta masa ba kuma shi da haƙƙin mu nemi taimako a wajensa yan uwa muna fahimta ko saboda haka Allah shine kadai ake neman taimako a wajen shi ba a neman taimako a wajen kowa in ba Allah ba ba a neman taimako a wajen kowa in ba Allah ba wannan ita ce karantarwar alkur'ani wannan ita ce karantarwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baka roƙon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ce ya rasulullahi ka bani ba a roƙon annabi ka ce annabi ya bani ba a roƙon manzon Allah wannan ba karantarwar manzon Allah bace ba sallallahu alaihi wa sallama to kaga kenan in an ce maka annabi ma ba a neman taimakonsa a nan duniya an shiga damuwa to ina kuma ga wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Allah shi kada ake neman taimakonsa eh akwai wadda na ji shi wai yana raddi ma ahlus sunna da aka ce ba a neman taimakon kowa in ba Allah ba wai akwai matakin da in ka shiga in ka kira Allah halaka za ka yi so wai kamar mutum ne ya fada rijiya in ya tsaya cewa wayyo Allah wayyo Allah mutuwa zai a wajen amma yana so a kawo masa ɗauki cikin gaggawa to ya ce wayo jama'a saboda ka shi a nashi jahilcin in ka kira Allah za ka halaka amma in ka kira jama'a za ka tsira to yanzu ba Allahn ba ne in ka kira shi zai turo jama'an su zo su tseratar da kai in yayi nufin ka tsira amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ba ga kisan da ibnu kathir ya kawo cikin tafsirinsa ba wannan mutumin da ya shiga cikin wato yana halin tafiya wani mutum ya tsare shi akan abin hawansa ya ce ina so ka taimaka min ka kai ni waje kaza kaza kaza ka rage min hanya sai da suka shiga cikin daji sai ya ce tsayanan ya tsaya sai zare masa takobi ya ce zan kashe ka kuma bayan na kashe ka zan tafi da dukiyarka da duk abin da kake kai da dabban ka zan tafi da su sai ce to ina roƙon alfarma ka bani dama in yi nafila raka a biyu sai ce da shi ajil fihi mai sauri kar ka bata lokaci yana shiga sallah ya manta da duk wani tasbihi da duk wata ayar qur'ani ya manta kaf in ba amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard yana ta maimaitawa yana cikin sallah sai ga wani balde akan doki ya zo ya dira ya sare wuyar wannan mutumin da yake jiransa da zararren takwabi ya kashe shi sai da idan da sallah sai ya ce waye kai sai ce ana rasulullahi alladhi yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su ni dan sakon Allah ne wanda yake amsa bukatar wanda yake amsa kiran wanda ya shiga cikin matsatsin in ya kira shi Allah ne da ka kira shi sai ya turo ni in zo in yi maka maganinsa kenan yanzu babu mamaki wadda ya shiga cikin rijiya yana wayo Allah wayo Allah Allah na iya turo masa mala'iku ma a siffar mutane su zo su fitar shi ba sani ba ka sani ba so ashe in ka kira Allah ne in Allah ya so ya tseratar da kai sai ya turo mutane sai su tsame ka in ma ba mutane sai turo maka mala'iku mala'ikun ba bayinsa ba ne to amma yanzu ka ce wayo jama'a sai Allah ya ce mala'ikan mutuwa ya je ya dauko ranka duk taron jama'an nan in sun hadu za su hana ka mutuwa ne ba za su hana ka mutuwa ba amma wai saboda jahilci wai in ka fada rijiya wai ka ce wayyo Allah za ka mutu za ka mutu a wajen kana so ka mu kana so ka tsira ka ce wayyo jama'a kuma wai wannan wai addinin Annabi Muhammad yake karantarwa sallallahu alaihi wasallama Allah ka shirya mu saboda haka ana neman taimako ne a wajen Allah shi kaɗai kuma wannan babin ba daga kafa a kan shi ba sassauci a kan shi domin babi ne da yake da alaka da tauhidi yake da alaka da aƙida idan a kowane babi ana sassautawa to ba a sassautawa a babin tauhidi ba a sassautawa a babin aƙida ba sassauci ba sassauci ba sassauci a babi na aƙida da tauhidi ko dai mutum ya zo ya bi addinin gaskiya da gaskiya ne ko kuma ya fita a musulunci ba daga kafa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa bai karantar da sabai cewa in kun shiga damuwa ku zo ku roke ni ba manzo Allah bai karantar da haka ba bai karantar da haka ba kuma ina yawan maimaita muku cewa duk wanda kaga ya dage akan cewa in an shiga damuwa ana roƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba annabin bane a gabansa yayi amfani da annabi ne a matsayin tsani da zai taka domin ya cimma wata manufar da yake so ya cimma akan wasu mutanen da yake so ya mai da su alloli amma ba annabin bane a gabansa ba annabin bane a gaban shi wasu mutane ne ake so a ba su matsayin Allah to in an fahimtar da mutane cewa annabi ma ba Allah bane shi bawan Allah ne ashe zaka gane o ai duk cikin halittun Allah kuma ba wanda kai annabi daraja ba wanda kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja in an nuna maka duk darajar annabi yana nan a matsayin bawan Allah to yaushe kuma zaka yi da wani wanda ba annabi ba kuma ya kai matsayin Allah to amma an fara da nuna maka cewa annabi ma ai da annabi da Allah duka abu ɗaya ne to tafiya za ta yi tafiya kuma da za a zo a nuna maka cewa akwai wasu shehunai ma ko waliyai wadda matsayinsu yake kusa da matsayin annabta ko ma ya ɗara matsayin annabta saboda haka wannan shi ne target ɗin wannan shi ne target ɗin to saboda haka manzo Allah bai karantar da sahabbai cewa wai in kun shiga damuwa wai ku zo ku roƙe ni ba manzo Allah bai karantar da haka ba su kansu sahabbai in sun shiga damuwa abinda suke zuwa su ce da annabi sallallahu alaihi wasallam shine ud'u lana rabbana ka roƙa mana ubangijin mu roƙan mana Allah roƙan mana Allah ashe su kansu sahabbai sun gane cewa ga annabin nan a raye a cikin su amma ba shi ake roƙo ba zuwa ake yi a roƙe shi ya roƙi Allah ba wai shi a roƙe shi ba ba wai shi a roƙe shi ba yan uwa muna fahimta ko so in ya zama annabi yana raye ba a roƙe shi ba ina kuma ga bayan ya koma ga Allah ina ga bayan ya mutu sannan abu na gaba shine istishfa'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya ce Allah dan darajar manzan Allah kamun kaza wannan kuskure ne wannan ba karantarwar manzan Allah ba ce ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabi bai karantar da haka ba kuma abin da yake so jama'a su fahimta shine idan an ce karkace Allah dan darajar annabi kamun kaza ba fa wai annabin bai kai bane a'a duk wani matsayin da kake tsammanin annabi ya kai to ya kai wannan matsayin har ya wuce sai dai shi din fa duk matsayinsa da ya kai har yanzu yana nan a matsayin bawan Allah ne bai kai sa'an Allah ba bai kai sa'an Allah ba ba abokin tarayyan Allah bane ba abokin Allah bane shi ba sa'an Allah bane shi bawan Allah ne shi a haka yazo aka kuma ya koma ga Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda ya zo ne a matsayin bawa kuma ya koma ga Allah a matsayin bawa kuma zai tashi a gaba ga Allah ran tashin kiyama a matsayin bawan Allah na farko shine idan mutum ya zo roƙon Allah sai ya ce ya Allah bi haƙƙi nabiyika au bi haƙƙi fulani ya ce ya Allah dan annabinka ko kuma dan wani malamai suka ce na farko ya yi rantsuwa da wani wanda ba Allah ba domin ba'u sabab ba wannan ba'un din yana daga cikin huruful kasmi harufan da ake rantsuwa da shi wallah billah tallah wannan su ne harufan da ake rantsuwa da su wawun da ba'un da kuma ta wannan na farko kenan kaga ya rantsuwa da wani wanda ba Allah ba rantsuwa da wani wanda ba Allah ba kuma shirka ce na biyu kuma shine yana itikadin cewa akwai wani cikin bayin Allah wadda yake da wani haƙƙi na musamman akan Allah na cewa in an kama kafa da shi Allah yana biyan bukata so shi ya ɗaura ma Allah haƙƙin da Allah bai ɗaura ma kansa ba ban san ko muna fahimta ba shi Allah ba wani bawa da yake da haƙƙi a kansa na dole in ba haƙƙin da Allah ya ɗaura ma kansa ba misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Mu'adh ibn Jabal ya ce da shi ya Mu'adh atadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah shin ka san meye haƙƙin Allah akan bayinsa menene kuma haƙƙin bayi akan Allah Mu'adh ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka fi sani sai ya ce haƙuhu alaihim an yi abuduhu wa la yushriku bihi shay haƙƙin Allah akan bayansa shine su kaɗaita shi da bauta kar su haɗa shi da kowa wajen bauta wa haqquhum alaihi Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah kuma shine kada Allah yayi azaba ma duk wanda baya masa shirka to wannan haƙƙin ba wai haƙi ne na wajibi da yake kan Allah wai dole ya cika ba a'a Allah ne ya ga dama cikin haƙƙinsa cikin girmansa da karamcinsa da falalansa da ni'imansa ya ɗaura makansa wannan haƙƙin amma ba wani wanda yake da haƙƙi na tilasti akan Allah malil ibadi alaihi haqqun wajibun kalla wala sa'yun ladaihi da'i'u in uzibu fa bi'adlihi au nu'imu fa bi fadlihi wa huwa al-karimu samiu eh ba wani wanda yake da wani haƙƙi na dole akan ubangiji ko kuma yake da wani haƙƙi na dole cewa in yayi kaza dole Allah ya biya shi da kaza in Allah ya yi ma mutum azaba wannan adalcin Allah ne in Allah ya yi ma mutum ni'ima kuma wannan falalansa ne da karamci daga wajen Allah saboda haka kenan kaga babu wani tilas da mutum zai daura ma Allah cewa ga wani cikin bayinka wadda in ya roƙi ka dolan dole ka amsa ba wadda yake da wannan haƙƙin akan Allah saboda haka baka zuwa addu'a ka ce wai ya ubangiji ka bani albarkacin wani albarkacin wani ka bani a to misali tunda an ce ba za ka ce albarkacin wani ba kaga ba za ka yi ta wasu da shaksiyar mutum ba kenan to yanzu ina hukuncin mutum ya ce ya ubangiji bi haƙƙi sa'ili na alaika ina roƙonka ya Allah alfarman addu'an da wane da wane suka yi alfarman karatun ƙur'anin da wane da wane suke yi alfarman ibadan da masu ibada suke yi ina so ka bani kaza ka bani kaza akwai bambanci tsakaninsu wannan na farko shine Allah ta'ala ya riga ya yi makansa alkawari cewa in an roƙe shi zai amsa wa ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa amma kuma Allah bai yi alkawarin cewa in ka roƙe ni da sunan wani zan amsa ba so yanzu in na ɗaga hannu na ce Allah ka ba mu kaza ka saukar mana da aminci kaga wannan na roƙi Allah Allah kuma ya yi alkawarin cewa in na roƙe shi a matsayina na bawansa zai amsa amma Allah bai yi alkawarin kuma wani ya ce albarkaci na Allah ya bada kaza kuma Allah ya amsa ba Allah bai wannan alkawarin ba so in na zo ina iya cewa ya ubangiji albarkacin addu'ar da masu addu'a suka yi ka biya mana bukatunmu na alheri saboda Allah ya yi kansa alkawari ya ɗauki alkawarin cewa in an kira shi zai amsa wannan alkawari ne da Allah ya riga ya ɗauka amma in ce albarkacin su wane da wane da wane wannan ba daidai ba ne mu gane bambancin wannan tawassuli ne da ibada mashru'iya wadda Allah ya riga ya yi alkawari akan haka wannan kuma tawassuli ne da shakhsiyar mutum wanda kuma Allah bai yi alkawarin cewa wani ya roƙe shi da shakhsiyar wani ba jama'a muna ganewa ko saboda haka abin da yake ya kamata wajen addu'a shine mutum in ya zo ya roƙi Allah dan shi Allah mai amsawa ne ba dan sunan wani ba domin idan ka zo ka ce Allah ka bani albarkacin wani to akwai wato i'tida'i a cikin wannan addu'a akwai wuce iyaka akwai kokarin nuna ma Allah cewa ga wani cikin bayinka nan ya kai ya isa dan haka dan shi ka bani Allah kuma ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa kufiya in za ku roki ubangijinku ku roki ubangijinku kuna masu kankan da kai masu kaskantar da kai da nuna cewa ba wani wanda ya kai kowa ya gaza kowa ya kasa yanzu kun zo nema daga falalan Allah ne haka wanda ka zo nema daga falalansa kuma ai ba za ka zo ka nuna masa cewa ga wani kuma ya kai ba ba za ka nuna ma Allah haka ba saboda haka in ka zo cewa za ka yi Allah ka bani don kai ne mai bayarwa ba don bawon ka wane ba jama'a muna ganewa kuwa saboda haka wannan karatu ne na tauhidi kuma karatun yana da nauyi eh yana da nauyi dan shi karatun tauhidi dama jama'a su fahimta cewa a duniya ba a jin daɗin sa an je aljanna ake jin daɗin tauhidi eh amma a duniya kan shanyewa kawai ake yi shanyewa ake yi don in an karanta tauhidi ɗayan biyu ne na farko shine za a soki mushrikai na biyu kuma shine kuma mushrikai za su soke ku haka babu daɗi ɓata da kyau za a yi a karanta kuma shi ne iya kwanciyar hankalin mutum duniya da lahira shi ne iya kwanciyar hankalinka duniyanka da lahiranka don haka kar wani ya zo ya gaya maka cewa wai idan mutum ya ce kar a roƙi Allah a ce albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya nuna maka cewa wai wannan mutumin wai baya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba wannan ba gaskiya bane wannan ba gaskiya bane domin abin da ya kamata mutane su fahimta shine neman alfarma a wajen Allah ba kamar neman alfarma bane a wajen wani a asali yanzu haka yake tun fil azal a tsarin mutane yau in kana neman alfarma ko a gwamnatance ne duk yawan credentials ɗinka da cv ɗinka da wane ne duk kyau to dole kana buƙatar protocol da za su matsar da kai zuwa ga inda za ka samu wannan alfarma na aiki da kake nema haka ne ko ba ka ba ko a gwamnatin musulunci yanzu wani ba zai taso daga ƙauye ka san amirul mumin ne ba amirul mumin bai san ka ba ta ina za ka fara tunkarinsa dole kana buƙatar ka bi ta hanyar wadda ya san shi shi yasa manzo Allah ya karantar da mu shafa'a ay ishfa'u tu'jaru in wani ya zo yana neman alfarma a wajen wani bayi da hanyar isa zuwa gare shi kai kana da dama mika bukatansa zuwa gare shi muna fahimta ko amma neman alfarma a wajen Allah shi kuma ya sha babban da neman shafa'a a wajen mutane neman alfarma a wajen Allah ba ta hanyar wani ake bi ba a'a CV dinka shine alfarmanka a wajen Allah shine wabtahu ilaihi alwasilata kenan wasilatan da zaka nema a wajen Allah shine ka rike aiki ka rike aiki me ka zo da shi ba waye turo ka ba a gwamnatin mutane ne in ka je ake tambayan waye turo ka daga wajen wa ka zo wani zai buga waya ce ga ga candidate ɗinan na turo shi amma a wajen Allah ba a haka a wajen Allah abin da zai tsiratar da kai shine aikinka aikinka don haka mulkin Allah ba mulkin Najeriya ba ne a Najeriya ne za a tambayi ka waye turo ka amma a wajen Allah me ka zo da shi ne shi yasa in za ka yi addu'an ma ba za ka ce don wane ba a Najeriya ne ka je ka miƙe aikinka sai ka ce wane ne ya turo ni don shi a bani amma a wajen Allah in kana so Allah ya amshi addu'arka to miƙawa za ka yi bayan ka miƙa sai ka ce ya ubangiji albarkacin abin da na miƙa na aiki ina tawassuli da aikin kaza Allah ka bani kaza jama'a muna ganewa kuwa so na haɗa mana shine da yadda yake waƙi in ƙasarmu domin kusanto mana da ma'anar zuwa ga zukatanmu mu fahimci cewa a wajen Allah ba a ce ma Allah ka bani don wani ba a ce ma Allah ka bani don wani don Allah ce wayi innal qul innal amra kullahu lillah al'amarin juya sammai da kasai duka yana wajen Allah ne ba wani wanda yake da sa hannu a ciki ba wani wanda yake da sa hannu a ciki ala lahul khalqu wal amru Allah shi ke da halitta kuma shi ke da jujjuya al'amari yadda ya ga dama shi ya yi halittarsa shi kadai shi ke jujjuya al'amuran halittunsa shi shi kadai yadda ya ga dama saboda haka wani baya zuwa ya ce to na sa haru a madadin ubangiji cewa Allah zai maka kaza wannan gaibu ne dahir shine ka rike aiki ka yi tawassuli da aikinka ka rike aiki ka yi tawassuli da aikinka to abin da yake so jama'a su fahimta shine in ya zama an ce da kai kar ka roki Allah ka ce albarkacin wane Allah ya baka to ina kuma ga wadda shi addu'ar ma kalisan yayi ne ma wani ya roki wanan ne cewa wane ya bashi kar ka roki Allah ka ce wai ya Allah dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bani manzon Allah bai koyar da haka ba to ina ga kuma wadda zai roki manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama in an ce karkace Allah dan alfarman shehu ka bani ina ga wanda zai daga hannu kuma ya roki shehu ina ga wanda zai daga hannu ya roki shehu kafiran makka da sauran kafirai da Allah ya nuna mana cewa su kafirai ne fa su da kansu sun faɗi cewa waɗanda muke bauta musu koma bayan Allah nan bautar ba masu muke yi ba a'a muna yi ne don su miƙa bautar zuwa ga Allah su matsar da mu kusa da Allah wallazi da takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa cewa suke yi ba ba komai yasa muke bauta musu ba za ku ga kamar muna kiran wane wane a'a target din ba shi bane bauta ce muke so mu yi ma Allah to kuma mu ba za mu iya miƙa bautar zuwa ga Allah kai tsaye ba muna so shi wane ya miƙa mana ita Allah kuma ya tabbatar mana cewa wa'annan kafirai ne su wa'annan kafirai ne su saboda haka in an zo addu'a ba a sa wasiɗar wani tsakaninka da Allah shi yasa Allah ya ce ud'u rabbaku ku roki ubangijinku bai ce bi haƙƙi nabihi ba bai ce ku roki ubangijinku alfarman annabinsa bala ku roki ubangijinku kai tsaye channel ne tsakaninka da Allah ba wani a tsakiya roki Allah kai tsaye ce Allah ka bani Allah kuma yana sauraron ka kuma zai amsa maka Allah yana sauraron ka zai amsa maka a mulkin duniya ne sautin ka bai kai a saurare ka ba dole sai ka bi ta wani da yake tsakiya tsakaninka da wanda kake so ka mika sautin zuwa gare shi to wannan ne shi yasa kake bukatan protocol kake bukatan wanda zai nema maka alfarma amma a wajen Allah ba wannan a wajen Allah babu wannan ban sani ba jama'a ko muna fahimta saboda haka wannan tauhidi da kuke ganin shi dole dole mu rike shi mu tsayu akan sa dole mu rike shi mu tsayu akan sa mu dai wallahi mun yi ma Allah alƙawari insha Allah ta'ala ba za mu yi shirka ba ba za mu haɗa Allah da kowa wajen bauta ba ba za mu ɗauki haƙƙin Allah mu ba mu kowa ba wannan alƙawari ne tsakaninmu da Allah insha Allah ta'ala har mu mutu kuma muna roƙon Allah duk da Allah ya san cewa za mu sauka daga wannan layi na tauhidi mu ɗauki haƙƙin Allah mu ba mu wani tun daga kan annabawan Allah har ƙasa mala'ikun Allah har ƙasa Allah muna roƙonka in ka san a iliminka na gaibu akwai ran da za mu koma wannan layin Allah ka sa mu mutu kafin wannan rana don zamanmu a cikin ƙasa ya ci alheri mu mutu da tauhidi sama da mu rayu a bayan ƙasa da shirka wannan ya fi mana sauki ya fi mana sauki to wannan alƙawari ne muka yi ma Allah shi yasa malam yake cewa wal mithaqul ladhi akhadahu Allah ta'ala min adama wa dhurriyyatihi haqqun alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya dauka daga annabi Adam da zuriyarsa wannan gaskiya ne wani alƙawari ne Allah ya dauka shine Allah ya hakaito mana shi a cikin suratul a'raf وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين حديثي يا تبتا ودى الإمام البخاري يرويته هكذا الإمام مسلم إمام النسائي الإمام الدارمي سلويته حديث دقا منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا تشيوا a afuwar manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna allaha khalaqa adama alaihi salam allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam alaihi salatu wassalam thumma masaha ra'sahu thumma masaha zahrahu bi yaminihi allah sai ya shafi bayan annabi adam da hannunsa na dama fastakhraja minhu dhurriyatan sai ya fito da wasu mutane daga bayan annabi adam faqala sai ce khalaqtu haula'i lil janna wa bi'amali ahli al jannati ya'malun waɗannan na halice su ne don aljanna kuma in sun zo duniya ayyukan yan aljanna za su thumma masaha zahrahu sai sai ya sake shafan bayansa fastakhraja minhu dhurriyatan sai ya fito da wasu mutane qala sai ce khalaqtu haula'i lin-nari wa bi'amali ahli an-nari ya'malu su ko wayannan na halice su ne don wuta kuma aikin da za su yi a duniya ayyukan yan wuta ne Allah ka tsare mu fa qala ya rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzan Allah fa fimal amal to aikin da muke yi a nan duniya me amfanin sa tun daga wasu nan Allah ya ware su ya ce wayannan na halice su yan aljanna ne wayannan kuma na halice su yan wuta ne me amfanin aiki qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inna Allah azza wa jalla idza khalaqa al-abda lil jannati ista'malahu bi amali ahli al-jannati hatta yamuta ala amali ala amalin min a'mali ahli al-jannati fayadkhulu bihi al-janna Allah idan ya halicci bawa dan ya shiga aljanna to Allah yakan ɗaura shi akan ayyukan 'yan aljanna har ya zamana ya mutu yana yin wani aiki daga cikin ayyukan 'yan aljanna sai ya shiga aljanna wa inna wa idha khalaqa al-abda lin-nari in Allah ya halicci bawa don wuta ista'malahu bi amali ahlin nar sai ɗaura shi akan ayyukan 'yan wuta hatta ya mutu ala amalin min ahlin nar min amali ahlin nari fa yadkhulu bihin nar sai ya kama ayyukan 'yan wuta har ya mutu akan ayyukan yan wuta kuma ya shiga wuta sannan akwai ruwaya hadisi wanda alimamu ahmad ya rawaito wancan ruwaya alimamu abu dawud da imamu tirmidhi sun rawaito alimamu ahmad ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbasi Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lokacin da Allah ya halicci mutane ya fidda kowa ga kowa nan a bayan annabi adam a ranar arafa allah maɗaukakin sarki sai ya yi magana da mutane baki ɗaya sai ce da su alassu bi rabbikum bari mu yi alkawari da ku shin ba ni ne ubangijinku ba ma'ana idan kun zo duniya ba ni kaɗai za ku bauta mawa ba ni kaɗai za ku bauta min in kun zo duniya ƙalu bala shahidna dukkan mutanen duniya suka ce Allah mun shaida cewa kai kaɗai ka halice mu kuma kai kaɗai za mu bauta mu Allah sai ce to na tuna muku wannan alƙawarin da muka yi da ku ne an ta ƙulu yau mal ƙiyamati inna kunna an haza kafiri saboda kar ku zo duniya ku zo ku ɓarke da bautan annabawa da mala'iku da shehunai da aljanu da wasu mutane in zo in ce ranar alkiyama me yasa kuka bauta ma wasu ku ce mun kun manta ne ko kun gafala shi yasa na tuna muku sannan na sake kawo muku wannan alkawarin a cikin alkur'ani cewa kar ba ku manta kun yi ma Allah alkawari cewa ba za ku bauta ma kowa ba in ba shi ba aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu ko kuma ku zo ku ce ma Allah ai iyayenmu ne a baya suka yi shirka wa kunna wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu ma kuma da muka biyo bayan su sai muka daura akan yanda suka tsaya afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilu yanzu Allah zaka halida ka halakar da mu da abinda maballata suka aikata almuhim shine kowa yayi alkawari da Allah cewa ba zai bauta ma kowa ba in ba Allah ba shi yasa in Allah ya tara mutane ran tashin alkiyama sai ce da su alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaytan shin ya ku ɗan adam ya ku duniya ba na yi alkawari da ku ba tun kafin ku fito duniya ba na yi alkawari da ku cewa ba za ku bauta ma shaidan ba ba za ku bauta ma kowa ba innahu lakum aduwwu mubin cewa shaidan makiyinku ne wa ani'buduni ku bauta min ni ni kadai hada siratun mustaqim ban faɗa muku cewa bauta na ni kadai ita ce hanya madaidaiciya ba Allah yayi wannan alƙawarin da mu kuma kowa a cikin mu yayi ma Allah alƙawari cewa ba zai bauta wa kowa ba in ba Allah ba duk wanda ka gansa yana bautan wani wanda ba Allah ba to ya saba alƙawarin da yayi ma Allah ya saba alƙawarin da yayi ma Allah ya saba alƙawarin da yayi ma Allah saboda haka wannan alƙawari ne da dukkaninmu muka ɗauka a gaba ga Allah muka yi ma Allah alkawari cewa mun yi alkawari ma Allah tabaraka wa ta'ala cewa wallahi ba za mu taɓa bauta ma wani wanda ba Allah ba wannan alkawari ne da muka yi ma Allah kuma duk wanda ya kauce ma wannan hanyar to babu shakka ya saba alkawarin da ya yi ma Allah babu shakka ya saba alkawarin da ya yi ma Allah kuma wannan alkawarin wajibi ne akan kowa ya cika shi dan Allah ya ta maimaita mana kuma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ban halicci aljanna mutum ba sai dan su bauta mu wannan yake ce manufar halittar mu Allah bai halicce mu dan mu hada shi da wani ba bai halicce mu dan mu bauta ma wani ko ba bayan sa ba kuma wannan ba musulunci bane ka bauta ma wani wanda ba Allah ba addinin gaskiya shine bautar Allah shi kadai duk wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba mushriki ne mushriki ne saboda haka ba abotan kowa in ba Allah ba kuma abin da ya kamata jama'a ku gane shi ne shi fa Allah in ya zo magana akan shirka baya tsamewa ne da wani in ya zo kawai cewa yi wa ma ya abuduna min dunillah abinda suke bauta mawa koma bayan Allah karka wahalar da kanka wannan da kake bauta masan Allah ne a'a ba Allah bane to ya shiga cikin min dunillahi manzan Allah ne shi ya shiga cikin min dunillahi mala'ika ne ya shiga min dunillahi wani shehi ne ya shiga min dunillahi in dai ba Allah bane shi to karka wahalar da kanka sunansa min dunillah kuma bayan Allah ne shi ba Allah bane shi in dai sunan shi ba Allah bane to karka tsaya bambanci wai da wane da wane da wane da wane kawai min dunillahi ne shi min dunillahi ne shi daga duk wanda ka bauta mishi in dai ba Allah bane to ka bauta mu wanda bai da haƙƙin bauta ka bauta mu wanda bai da haƙƙin bauta ka ɗauki haƙƙi ka ajiye shi a inda bai cancanta ba a inda bai cancanta ba kuma duk wani mutumin kirki bawan Allah waliyi na gaskiya da gaskiya ba zai yi kira zuwa ga abauta masa ba sannan in an bauta masa ba da izininsa ba ba zai yi gum ya ja bakinsa ya shiru ba na duk wani wadda ba mutum duk wani wadda yake waliyi ne na gaskiya da gaskiya to ba yadda za a yi ya karba a bauta masa kuma bayan Allah kuma ya karba ba zai yi ba ba zai yi ba duk wanda ya kira zuwa ga abauta mishi shi a karan kansa ko kuma aka bauta mishi ya karba ya yadda ta wannan na farko ba batun walittaka ake masa ba kafiri ne shi kasan ko ba yadda za a yi kafiri ya zama waliyin Allah ba yadda za a yi haka don duk wanda ya yi itikadin cewa akwai wani abin bauta koma bayan Allah wallahi kafiri ne shi balantana wanda zai itikadin wai shi shi ne abin bautan ma Allah yana ta faɗa mana qualities wanda suka yi qualifying Allah ya zama shi ne kaɗai abin bauta suka yi disqualifying duk wani wanda ba Allah ba ya zama bai cancanci a bauta masa na farko Allah ya nuna mana duk wani wanda ba Allah ba wata ka zo min dunihi alihatan la ya khulquna shay'an wa hum yukhlaqun na farko kenan ba sa iya halittar komai su ko halittar su akai wala yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran ba sa iya mallaka ma kansu wani amfani ko ta cutarwa wala yamlikuna mautan ba sa iya mallakar mutuwa mutuwa ba ta hannunsu wala hayatan in wani ya mutu kuma ba su isa sasta da shi ba ba su isa su kashe ba in wani ya mutu ba su isa sasta da shi ba wala nushura ba su isa sasta da wani wanda ya mutu ba to duk wanda ba Allah ba yana da wannan miyagun siffofin to bai cancanci abauta masa ba bai cancanci abauta masa ba kuma tambayar ita ce yanzu in mutum ya rike wani wanda ba Allah ba a matsayin shi ne abin dogaransa kuma yana ganin cewa duk wanda bai dogara gare shi ba ya taɓi tambayar farko da za ka fara yi masa shi ne ai shi wannan ɗin haihuwarsa aka yi na farko kenan to kafin a haife shi mahaifiyarsa da ta haife shi in ta shiga damuwa wa take kira in ta zo tuntube sunan wa take kira mahaifinsa wa yake kira wayanda suka zo gabaninsa in sun shiga damuwa wa suke kira wa suke kira in sun shiga damuwa Allah suke kira a shi kenan ya nuna tun da kafin a haife shi ana shiga damuwa kuma ana addu'a kuma a fita daga damuwa to wa ake roƙa kafin a haife shi maganin damuwa an shiga ashe shi wannan bai da cancantar na rike shi a matsayin cewa shine abin dogaro na bai da cancanta in na ɗauka ci ka ɗauka cewa wane ke ba da arziki kafin a haife shi kan waiwaye ke ba da arziki wa ke ba da arziki yanzu bayan ya mutu arziki yana cigaba tafiya ko bai tafiya ashe ya nuna kenan arziki ba hannun yake ba ba hannun shi yake ba ya nuna arzikin baya hannunsa dan inda arzikin na hannunsa to da yana mutuwa to da komai sai ya tsaya cak da yanzu an daina samun arziki a duniya da an daina samun arziki a duniya kuma yadda za ka gane ba wane ke ba da arziki ba ba shehi ke ba da arziki ba Allah ke bayarwa kafirai ma in ka tambaye su wa ke azurta ku za su ce maka Allah ne kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard an am man yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al amra fa sayquluna Allah Allah su ce maka Allah ne ke azurtawa duka sun yadda Allah ke azurtawa ba wanda ya kafirce ma Allah a wannan babin shi yasa Allah yake ba ma kafiri ya ba wa musulmi saboda da musulmi da kafiri duk sun yadda Allah ke bayarwa Allah ke azurtawa amma yanzu misali inda shehi wani ke azurtawa mu da muka kafirce masa muka ce ƙarya yake yi shi kanshi bayi da arziki ballantana ya bayar da mun jima da tsiyacewa da a tsiyace za mu rayu gaba ɗaya ababen tausayi kuma kullum muna ƙara maimaitawa cewa ba shi da komai kuma baya iya ba da komai kuma kullum Allah na ƙara buɗa mana ƙofofin arziki kullum Allah na ƙara buɗa mana ƙofofin arziki kuma abinda muka ɗauka shine duk wanda ya itikadin cewa shehi ke bayarwa kuma ya ga ya ga ya samu dama wanda Allah ya kasa masa ne Allah ya turo masa amma saboda rashin tauhidi da rashin dogaro ga Allah ya ɗauka cewa wani ne yake bayarwa muna ganewa ku shi yasa Allah yake cewa wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun yutma'anna bi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin yad'u min dunillah ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u dhalika huwa ad-dalal al-ba'id yad'u liman dharruhu aqrabu min naf'ihi mutun yana kiran wani kuma bayan Allah wanda baya iya mallaka masa wani amfanarwa baya iya tunkude masa wata cutarwa hasali ma cutarwarsa gare ka ta fi kusa sama da amfanarwarsa ya raba ka da Allah to ka'ida ita ce mutum baya taba rayuwa shi shi kadai dan adam bai taba zama independent wai ya tsaya ma kansa ba zai yi ba sai dai in Allah ya masa taufiki ya dace da sanin Allah to sai ya gane ashe dogaransa inda ya kamata ya jingina majinginansa madogaransa shine wajen Allah in kuma ya bi sauyin shaidan to sai dauka yana da wata madogara da ba Allah ba sai dauka yana da wata madogara da ba Allah ba dan haka ya ku yan uwa Allah yana da haƙƙi akan mu na mu bauta masa shi kadai kar mu haɗa Allah da wani wajen bauta duk wani wanda ba Allah ba haƙƙinsa ba haƙƙin bauta bane haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a so shi ayi imani da shi a ƙaunace shi a girmama shi a bi sunnansa a yi in ya ce a yi a bari in ya ce a bari wannan shine haƙƙinsa haƙƙin iyaye a kyautata musu a bi su a girmama su a mutunta su haƙƙin manya a girmama su a mutunta su haƙƙin malamai a girmama su a mutunta su a bi karantarwarsu wanda ya dace da daidai amma in an zo haƙƙin bauta in an zo haƙƙin bauta to ba wanda yake da wannan haƙƙin in ba Allah ba ba wanda cikin haƙƙoƙinsa aka sanya masa akwai haƙƙin bauta a ciki babu shi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursa ba annabi ba mala'ika to balantana wani wanda ba annabi ba ba mala'ika ba balantana wani wanda ba annabi ba ba mala'ika ba kuma ina so in ƙara mana nasiha ya ku yan uwa wallahi duk inda ka ji ana karatun tauhidi ko ka tsaya ka nutsu ka fahimci me ake karantar da kai eh kamar yadda na faɗa muku a farko karatun da nauyi tauhidi ba ta nauyi ta nauyi to amma shi amfaninsa sai ka je lahira tukunna za ka fahimci amfaninsa sai ka je lahira za ka gane o ashe wadda aka yi ta ɗauki ba daɗi da shi yana so ya tseratar da mu daga bautan wasu waɗanda ba Allah ba ashe Allah ne ya taimake mu da ya azulta mu da shi ta ka duk inda ka ji ana karatun tauhidi wallahi ka nusu ka tsaya ka fahimci me ake karantar da kai don wannan shine manufar zuwanka duniya tauhidi shine manufar zuwanka duniya duk abin da za ka yi a duniya ribar kafa ce asalin target ɗin zuwanka duniya shine bauta ma Allah shi kaɗai bauta ma Allah shi kaɗai duk abin da ka yi kuma ma Allah a duniyan nan a wajen Allah in ka yi ma Allah shirka mutumin banza ne kai in ka yi ma Allah shirka duk kirkinka mutumin banza ne kai a wajen Allah mushriki ne kai kuma in za ka shekara 500 ka shekara dubu kana ayyukan ibada ranar ƙarshe taka ta ƙarshe daga ita sai mutuwanka ka yi shirka ka mutu da shirka wallahi Allah zai ajiye ka wuta khalidi na fiha abada ba nan da za ka fita ai kamar yanzu misali ne kana da 'ya'ya guda biyu wannan kana ga masa kallon mutumin kirki duk abin da ka ce ya yi zai in ka ce ya bari zai bari zai je ya yi kwadagonsa ya yi buga-bugansa ya yi dako ya nemo kuɗi ya ɗinka maka kaya ya saya maka madara ya saya maka hula ya saya maka kaza wannan shi kuma mutumin banza ne shi hasali ma jira yake yi a kawo nakan ka ajiye ɗauki kullum yana saba maka yanzu a cikin waɗannan mutane guda biyu 'ya'yanka guda biyu tsakaninka da Allah wanne ka fi so a ciki wancan mai kyautata maka ko jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wannan ka fi so rana ɗaya sai ka zo ka samu wannan ɗan naka da kake masa kallon nagaltacce yana wannan kyautata maka ta kowace fuska sai ka same shi yana maka shirka gashi ga iyalinka yana maka shirka yanzu wannan kirkin in an tambaye ka cikin 'ya'yanka guda biyun nan wanne ne mutumin kirki waye mutumin kirki a wajenka wannan barawon da yake sace maka kaya yanzu shine mutumin kirki yanzu duk madaran da sutura da hula da gida da wancan gina maka kamanta da shi jama'a mun gane kuwa saboda me saboda rana ɗaya ya maka shirka a inda kake haƙƙi ne naka kai kai to walillahi almathalul a'la yaushe kai baka san shirka kuma zaka ce zaka yi ma Allah shirka kai baka san shirka Allah yana ce ma wai daraba lakum mathalan min anfusikum Allah ce ku tsaya an buga muku wani misali akan karan kanku za ku fahimta hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum ka khifatikum anfusakum Allah ce shin wato kun yadda kun gamsu a samu cikin fi ma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum cikin abin da daman ku ya mallaka na ku yangi ko ma 'ya'ya da kuke da su ya zama suna tarayya da ku cikin abin da muka azurta ku da shi fa'antun fihi sawa ku zama ɗaya daidai wa daida akan arzikinku Allah ya ce yanzu kai ka yadda a ce motar da Allah ya baka da kai da yaron gidanka haƙƙin kuɗe ne akan wannan motar ya yi daidai a ce da kai da ɗanka haƙƙi ɗaya kuke da shi akan motarka da ka saya da kuɗinka Allah ya ce kai ka yadda da wannan a ce yadda za ka ɗauki motarka ka buga ka tafi gombe yaronka shi ma in ya zo ba neman izini an ba shi dama ya ɗaukin motanka ya kama hanya ya tafi jos ka yadda da wannan a ce arzikin naka ne amma haƙƙi ɗaya kuke da shi da yaron gidanka akan arzikin hakan ya yi ka yadda ba ka yadda ba to yaushe in ya zama arzikinka kai da allah ya baka baka yadda a sanya maka wani ko zama ɗaya maka tarayya a cikin arzikin ba yaushe kuma za ka yi tarayya ma wadda shi shi kuma ya baka arzikin yan uwa muna fahimta kuwa yaushe za ka yi ma Allah tarayya Allah da shi ya baka arzikin in ya zama kai da aka baka arzikin baka yadda wani ya maka tarayya a cikin arzikin ba ai ina ce in wani ɗa ya ɗan yi tozo a cikin gida ko ya ɗan yi tutsu a cikin gida wani yaro idan ya yi rashin ji a cikin gida ba kai ke zaunar da ɗan ka gaya masa cewa nan gidana ba ne haka ne ko baka ba nan gidana ne bi ma'ana shi ne dole abin da nake so haka za a yi ka gaya masa cewa nan gidanka ne abin da kake so dole haka za a yi kai kuma ga ka a duniyar Allah a duniyar Allah kuma kana ɗaukan haƙƙin Allah kana haɗawa da wani a gida kana so ka nuna kai ne boss amma a duniyar Allah kuma kana so ka nuna da Allah da kowa ɗaya ne da Allah da annabi ɗaya ne da Allah da mala'iku ɗaya ne bai daidai ba Allah ya sa mu dace Allah ya tsare mana imaninmu da haka mu rike tauhidinmu da kyau duk abin da za a raba ka da shi wallahi kar a raba ka da tauhidi kar a raba ka da tauhidi kar a je a nuna maka wai garin girmama wani ko cikin annabawa ko manzanni ko mala'iku ko cikin wasu waliyai a je a nuna maka wai girmama su wai yana kore tauhidi tauhidi baya kore girmama kowa in ga tauhidi ya kaskantar da wani to dama bai da girma ba shi da girma amma duk mai girma tauhidi kare girman sa yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tauhidi baya wulakanta shi sai dai ya kara nuna maka waye shi sai dai ya kara nuna maka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba girmama annabi ne ka roke shi ba ba girmama annabi ne ka kira shi ba wannan ma hasali ma wance kali ne da karantarwansa kaga wanda yayi watsi da karantarwar annabi ko ai bai girmama manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam girmama annabi shine ka tsaya a karantarwansa me karantarwar annabi shine haƙƙin bauta haƙƙin Allah ne shi kadai haƙƙin bauta na Allah ne shi shi kadai mm har ka ji wani ya ce maka wai duk wanda ya raba tsakanin Allah da annabi yanzu in ba jahilci ba dama wai da Allah da annabi ɗaya ne har ka ce wai wanda ya raba Allah da annabi dama da Allah da annabi abu ɗaya ne ba abu ɗaya ba ne wannan shirka ce kafirci ne Allah cewa yake yi ƙul inna ma ana munzir wa ma min ilahin illallahu alwahidul qahhar Allah ya ce da annabi ce da su iyaka ni mai gargadi ne mai wa'azi ne dan sako ne amma bauta fa wa ma min ilahin illallahu alwahidul qahhar Allah shine kadai abin bauta kaga Allah ya riga ya raba tsakanin shi da annabi cewa shi Allah shine abin bauta annabi kuma manzon Allah ne Allah mahalicci ne annabi halittan Allah ne Allah shi ne Ubangiji annabi kuma bawa ne so Allah da annabi ba ɗaya ba ne Allah da annabi ba ɗaya ba ne da aka jahilci ne da shirka da kafirci mutum ya ce wai wai kar wani ya raba tsakanin Allah da annabi dama ba a haɗe suke ba ya kai jahili ba a haɗe suke ba ba haɗe suke ba Allah daban annabi daban Allah Ubangiji annabi bawa Allah mahalicci annabi halittan Allah sai dai cikin halittun Allah shine sama da kowa shine can sama sama da ƙasa cikin mala'iku da mutane da aljanu kaf babu kamansa amma duk matsayin sannan bai kai matsayin Allah ba kiyaye wannan bai kai matsayin Allah ba da haka a tsaye da annabi iya inda Allah ya tsaye da shi kar ka wuce da shi don baka kai Allah sanin darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته آمين.